بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar juma'a a takwas ga watan shawwal shekara 1444 daidai da 28 ga watan hudu shekara ta 2023 wannan zamanmu na nawa kenan na uku kenan ko majalisi na biyar zama na uku darasi na biyar a cikin littafin ad-durusul muhimma li'ammatil umma wanda kuma mun yi darussa guda uku daga ciki za mu tashi a na hudu insha Allahu ta'ala wanda malamin masta ke da addasul rabi' haka ne ko darasi na hudu aqsamut tauhid wa aqsamush shirk babin da zai magana akan karkasuwan tauhidi da kuma karkasuwan shirka kishiyoyin juna kenan shi yasa malai ya dasu a wuri guda daya dayan su baya zama inda daya yake Allah ka samu cikin mabota tauhidi ka nisanta mu da shirka malai ce bayanu aqsamut tauhid wa hiya thalathatun bayani game da abin da ya shafi karkasuwan tauhidi kuma tauhidi ya karkasu ne zuwa gida uku na farko akwai tauhidin rububiyya shine tauhidin rububiyya tauhidin kebantuwan Allah da halitta da juya al'amuran halittan a darasinmu na baya na ɗan taɓa wannan babin na ɗan yi shimfiɗa a kansa idan ba ku manta ba na ɗan shimfiɗan da ke iya ɗan warkar da abin da ba sai mun tsawaita sosai a nan ba na biyu shine tauhidul uluhiyya tauhidin ta Allah da bauta da cancantar da shi da bauta ta hanyar kore bauta ga waninsa sannan sai tauhidul asma was sifat tauhidin sunayen Allah da sifofinsa malaci amma tauhidul rububiyya dangane da abin da ya shafi tauhidin rububiyya abin da ake so ka samu abinda idan ka samu ka fahimta ka cika haƙƙin wannan tauhidin shine fahuwal imanu ka samu imani da sakankancewa da yarda bi anna Allah subhanahu akan cewa Allah wanda yake tsarki ya tabbata gare shi al-khaliqu li kulli shay Allah shi halacci dukkan komai duk wani abu da ka gani Allah ne ya halicce shi Allah ne ya samar da shi daga rashi idan ka yadda da wannan ka fara cika tauhidin rububiyya abinda zaka cike da shi kuma sai ka ƙara yarda da cewa wal mutasarrifu fi kulli shay kuma Allah shine al mutasarrif shi yake jujjuya komai ba inda ana cikin zafi ba damina ta fara shigowa to ana cikin haka kuma zaka ji sanyi ya zo inda ake zama kasan fankokin nan da yaro zai kunna fanka sai ga ana ku kamo yaron ko ya kawo rikici to wannan jujjuyawa ne da Allah ta'ala ke ke sanyawa na dukkan komai kamar yadda hadisi ya zo ingantacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wutan jahannama ta roki Allah ke sausauta mata kan azaban da ke cikinta ita kanta tana jin kuncin kanta da kanta sai Allah ta'ala ce to na miki umarni ki numfasa so biyu a shekara hadisi ne ingantacce idan ta janya numfashin to sai mu ji sanyi ya tsananta a duniya idan ta furzar da numfashinta ba fa wutan ba numfashinta shine sai ka ji wannan mafi tsananin zafin ranar da muke ji a yanzu an fahimci wannan ko to wannan hadisi ne ingantacce akan wannan la sharika lahu fi dalika Allah bai da wani abokin tarayya a cikin samar da halitta da juya al'amuran halitta shi yasa yana yiwuwa a haɗa Allah da manzansa a babin shari'a, amma a babin kauniya na halitta ba haɗa Allah da manzansa. kamar magana da ake ta a azumi ake ta ce ku ce wani malami ya ce shi bai san ma taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam ko aqida ta ahlus sunna shine ba a neman taimakon wani abin halitta in ba Allah ba sai dai abin da yafi dacewa shine kuma ka karantar da mutane da uslubin da za su fahimci akwai girmama Allah da manzansa a ciki an fahimta eh magana ana faɗin magana mai taushi har ga fajirin mutum ballanta da wanda yake annabi ne lokacin da Allah ya aika annabi Musa da haruna zuwa ga fir'auna ya ce da su faƙula lahu ƙaunar layinan la'allahu ya tazakkara a yakhsha ku faɗa masa magana mai taushi ko ya faɗaka ko in yana da rabo ya ji tsoron Allah to kaga idan har fir'aunan da ya ce ana rabbukumul a'la ma alimti lakum min ilahin ghairi yana cewa in ma da wani Allah shi yana sama da shi an ce a gaya masa magana mai taushi akan abin da an sai na kan sako ne bina ga za ka faɗa abin da ya shafi janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko to sai mun zaɓi kalmomi wurin isar da da'awanmu Allah ta'ala na cewa udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana ka kira mutane zuwa ga ubangijinka bil hikma al hikma din ya shafi ilimi ka faɗi nassi ka faɗi aya ka faɗi abu alhikma din nan ya shafi bayani yanda zuciya za ta iya ɗauka saboda idan kana da gallaza magana mutane ba su imani ba da a ce Allah ta'ala ya turo annaba da manzanni ba su da uslubi wurin magana suna caɓa ma mutane magana wurin kiransu ba za su taɓa zama da annabawan ba haka Allah ta'ala ya faɗa da kanshi fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan وليد القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله an gane ko Allah ta'ala ya ce ko ma'ana a takaice abin da ayan ta kunsa Allah na gaya ma Allah sallallahu alaihi wasallam saboda taushin halinka ne kaga sahabbai tare da kai ya har suke baka dukiyansu a matsayin zakka ko sai na Usman ya kwaso dukiyarsa gaba ɗaya har aka ce ma zarar Usman ma fa'ala ba'dal yau kaga wannan yadda ne ta sa gamsuwa da abin da yaji an yi na bayani to walau kunta fazzan da kana da kaushin magana shine fazzan da mutum magana ka ce ka ji jahilai ko kaga wannan banzan ko kaga matsalan jahilan nan ko to waye zai daka ce mai jahili ko da jahilin ne kuma ku zauna lafiya zai wahala ko mai sanin ba zai wuya ya mutunta ka ko ya amshi sakonka shi ilimi har wanda bai da shi yana so a jingina mishi wannan ya isa ilimi daraja da alaka ga wanda bai sani ba kwata kwata ce malam barka da warhaka zaka ji ce yawa barka amma ka ji ka ce jahili sanni da inuwa kuma kaza sai ya ce ya kira sunan dattijan gidanku ya dora mai ashar Allah ta'ala bai san wannan ba san kaushin hali wurin isar da sako walidal qalbi da ka zanto mara tausayi lan faddu min hawlika da saban nan duk sun watse mama la su baka aure ba ballanta na su bi ka sallah baraka ce sami Allahu liman hamida sai rabbana walakal hamd ido ba kiga ko dan da kika haifa an kika matsa mishi da takura mishi wata sai ga yana murguda baki sai kiga yaro na gintsa fuska kai fa ka haife shi komai kai ka ci kashin sa ka wahala amma wannan abun ya sa haka to da haka Allah shine mahalicci dukan komai ko bai tarayya da komai a cikin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a neman taimakon sa wannan ita ce aqida ahlus sunna wal jamaa kuma shi ya hana haka ba wai kiyayya bace gare shi biyayya ne gare shi abu amin da ya shafi kauniya Allah ta'ala shi kadai yake yi shi yasa Allah ta'ala ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun lalle kai mai mutuwa ne za ta riske ka kuma su ma masu mutuwa ne ce wa Muhammadin illa rasulin alkhalat min qablihi rusul yana da haƙoƙinsa dai mun faɗa a baya na tabbatar da jakadancinsa mun karanta a darasin da ya wuce idan ba ku manta ba to ba a tarayya da Allah madaukakin sarki a cikin a cikin abin da ya shafi halitta mun dauki wannan ko to shine malam da ya faɗa ya ce tauhidin rububiyya shine kai da Allah shine mai juya dukkan komai ko ba tarayya da shi a cikin wannan ya ce amma tauhidul uluhiyya dangane da abin da ya shafi tauhidul uluhiyya haka ne? fahuwal imanu shi kuma abin da ake so idan ka ƙudurce yanzu a bayan mun ƙudurce in muka yadda cewan Allah shi ya halicci komai kuma shi ke juya komai to mun cika tauhidin rububiyya kun fahimta ko mutum bai iya larabcin ba in yau ya musulunta aka yi mai wannan bayanin ya yarda to ya cika ma Allah haƙƙinsa ya cika ma Allah haƙƙinsa a wannan babin Allah ba zai kama shi da laifin bai cika tauhidin rububiyya ba wanda kuma ya samu ilimin ayoyi da hadisai a matsayin hujja akan wannan to wannan falala ne ya samu ƙari akan abin da ake nema amma asalin abin da zai kai bawa aljanna bangaren tauhidin rububiyya duk wanda ya yarda Allah shi ya halitta Allah ke juya halitta juya halittar nan shike sa cuta shike sa lafiya shike bada arziki shike kawo talauci shike bada mulki shike kwacewa malikil mulka tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man biyadikal khair an fahimta shine almutasarrif din nan wannan a dunkule ne duk juyawan wani abu na Allah ne idan an samu haihuwa Allah ya bayar idan ba a samu ba hikimar Allah ne ya hana kun gane ba Allah ne ya hana ba hikima ce ta sa Allah ya hana saboda Allah bai taba yin abin da ba hikima ba ma qadarullah ma sha'a fa'ala wa ma lam yasha lam yakun to mun fahimci tauhidin rububiyya a takeice zamu zo kan shi mu dan bayani sai tauhidul uluhiyya ma la ce fa huwa al-iman bi anna Allah subhanahu huwa al-ma'bud bi haqqin mutun ya kudurce a ransa al-iman shine sakankancewa na zuci bi anna Allah akan cewa Allah subhanahu wanda ke tsarkiya tabbata gare shi huwa al-ma'bud shine abun bauta bi haqqin da cancanta kar a ce bi haƙƙin da gaskiya idan ka zo la ilaha illallah sai wani ya ce ma ba sarki sai Allah ba abun bauta da gaskiya sai Allah duk wannan ba ma'anan la ilaha illallah bane cikakkiyar ma'ananta shine babu abun bauta bisa cancanta sai Allah wasu suna bauta ma gunki kuma da gaske bauta mai suke yi da ya sa gunki zama abun bauta bai sa ba amma wane ne ya cancanci a bauta masa shine Allah kuma shi ne ma'anan la'ilaha illallah. To, tauhidul uluhiyya yadda da Allah ɗaukin sarki shi ya cancanci bauta, la sharika lahu fi dalika, shi ma bai da wani abokin tarayya a cikinsa, ba a ma wani sujada in ba Allah ba. An fahimci magana? Ba a ma wani ruku'u. An samu a ƙasar nan wani daga cikin shekunan sufaye na ɗariƙa, ya je ibadanne ko ina an zo an masa sujada irin sujadan sallah. Maimakon ya hana, annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban shi wani yazo ce ma sha Allah wa shita in Allah ya so ka so kun ga ririta shi da Allah a gaba za mu ji hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu yanda ake magana na ma sha Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qul ma sha Allah wahdahu kace in Allah ya so shi kadai ataj'alani lillahi nidda yanzu kana sanya ni kishiya ne ga Allah kini ga Allah kun ga ashe kenan wannan yana nuna duk wanda aka yi masa shirka haƙƙinsa shi ne ya hana, ya hana, kuma ko kai malamin sunna ne, ka ga ana wani dudduka maka aka rama kalla ala ɗaukan takalmi, ka ce kai ku ajamin takalmina, ya mana, kuban takalmina, za ku yi ɗaukan zunubaina ne, haɓa ku iya ba, uban takalmina in ji da kaina, ana duka ma ya shek aka rama kalla ka ce duka, miƙe, ba a duka ma wani sai Allah, ba a duka ma wani sai Allah kawo hannunka, kadda ya kai rashin kunya wa na gaba. amma ka gane bauta na Allah ne kai kuma karka same ka ce assalamu alaikum irin wai kayan sabon yankan ustazin nan aba ustaz aga Allah sallallahu alaihi ya ce a girmama na gaba in ka da datti da assalamu alaikum sai ka sa hannunka a kirji yace ah ya kawo hannunka to sai ka miƙa amma babban bai baka hannu ba ka rike naka ka gaishe shi da girmama an fahimta yawwa to wannan shine abinda shari'a ta zo da shi amma ba a duka mu ba mai sujada shi wannan shehun dariƙan da aka duka mishi kuma da yazo tafsiri sai ya kwaba kuma ta ƙarshe budan bakin zai cewa ai al'adan su ne kuma irin sujadan da da da da, da, aka ce al mala'iku suka yi mu annabi adamu ai ba sun bauta mishi bane a'a to annabi adamu Allah ya ce a mai sujada kai wace ai maka ba zai fado ba wansa ya zai daga dangaro a wurin nan ko mu koma aji ne eh za ku yi fita jihadi kuwa ina amini zo ya kore su an gane ko to ka kudirce babu an bauta bisa cancanta sai Allah kuma ba wanda ya cancanci bauta an ba Allah ba idan zaka rasa rayuwanka akan wannan ne ba asara bane kun karanta kitabut tauhid kitabut tauhid na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kun da cikin hayacin kun ci gaba kitabut tauhid na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kun ga hadisin wanda yazo a zai wuce aka ce mai ƙarrib ko ka kawo wani abu na kusanci ga gunki suka ce koda da kuda ne sai ya bayar sai aka bar shi ya wuce kuma ya tafi imaninsa ya lalace wani kuma aka ce ka kawo kusanci ya ce shi ba zai ba da kusanci ga kowa ba sai Allah suka kashe shi kuma ya shahada to ko za ka rasa imaninta ne wurin karaita Allah ba ka yi asara ba to don haka nan da anan malam ya ce shi ne mutum ya samu cewa babu an bauta bisa cancanta sai Allah kuma ka kudurta haka wa ma'ana la ilaha illallah ma'anan la ilaha illallah kuwa muna tare ko ma'anan la ilaha illallah jimalan shine yace fa inna wannan shine ma'anan la ilaha illallah fa inna ma'anaha domin abin da ta kunsa shine la ma'budu haqqun illallah ul tauhidul uluhiyya shine kalmar shahada da yana tabbatar da ba abin bauta bisa cancanta in ba Allah ba fa jami'ar ibadati dukkan sauran ibadu da muke yi min salatin kama tun daga sallah wa saumin da azumi wa ghairi dalika da ma wasu wanda bamu ambata ba kamar aikin haji yajibu ikhlasu halillahi wahdahu ya zama tilas mutun ya tsantsance su ya tabbatar yayi su ga Allah ne shi shi kadai wala yajuz kuma baya halasta a sarfu shay'in minha mutun ya juya wani abu na daga wannan ibadun sallan ko azumin ko makamantansu shay'an wani abu ko mun kankantarsa daga cikin su li ghairillahi yayi shi da wani Allah wannan baya halasta an gane ko mun samu tauhin kashin tauhidi na nawa na biyu saura nawa ne na uku shine amma tauhidul asma was sifat kun ga dangane da abin da ya shafi kaɗaita Allah maɗaukakin sarki akan siffofinsa fahuwa abin da ake so in ka samu shi kuma ya wadatar yanzu ku taimake ni ga ko kun gane menene abin da idan na yi mafi ƙaranci na kuɓuta a babin tauhidin rububiya tauhidin rububiya menene abin da in na yi na kuɓuta wurin Allah na cika wannan tauhidin rububiya mafi karanci abin da ake nema na a matsayina na musulmi in samu me abin da na kudirce a raina na tsira yawwa to kai ai malami ne ba kan nige so kai magana ba ba lalabe ko ba amsan da Hausa shine mene yawwa ya yarda cewa yawwa shi ya halicce shi ko shi halicci komai shi halicci komai barakallahu fikum saura daya bangaren kun faɗi dama saura cikon kawai ne da Allah ya halicci komai shike na gama tauhidin rububiyya yawwa shike jujjuya kun san shi wannan babin shine dalilin karanta littafin saboda mu ce je kabari da wannan imanin wallahi zai tsira wannan batun marrabbukan na kabari ga amsan nan kun fahimta sanin wannan yafi a baki gida da mota da miliyan goma wallahi tallahi sanin wannan tsira ne daga kabari kuma dole sai mun sauko ƙasa mun tafi da mutane a hankali saboda karatu shine kadai zaman lafiya amma hayaniya da zage-zage da bacacci da ware ne da social media baya warware matsala ga inda ake warware matsalan nan a sa littafi a ce mutane ga hanya in za a mutu ana wannan aikin an ci nasara in ko ba a yi wannan ba to ba za a tsira ba jama'a kuna fahimta to wannan yanzu na yadda kun ban amsa abin da nake nema tauhidin rububiya in yadda Allah shi halicci komai in yadda Allah shi ke juya komai da komai wannan a dunkule a cure kenan duk wanda ya rike wannan ya tsira a tauhidin rububiya tauhidin uluhiyya fa kuyi mun da Hausa ai da Hausa ne magana al-imanu bi anna Allah huwa al-ma'bud ku da din kuyi kwari da yawa kenan to shine ne in yarda in sakankance cewa Allah shi ne abin bauta shi kenan kawai na da Allah shi ne abin bauta yawwa yanzu kuka cika sa maganan ku da kun yi niyan kulami kun banci magana cewa yadda Allah abun bauta ne eh gaskiya ne amma ba ku kawo mu Allah haƙƙinsa ba saboda in ka je ƙasan Indiya ma ana bauta ma shanu ana bauta ma rana wani na bauta ma takalmin kakan shi wani ma albadawi yake bauta ma ko amma bi haƙƙin wa ya cancanta Allah me ya cancantar da Allah shi ya halittar dole ke so mu dole ke so mu bauta mishi ya halicci wani abu mu gani ba ka kera mun ka kera kayan Allah ka dauka kai amfani da shi halitta mu gani kun fanci magana ya azurta ba zai iya ba ba zai iya ba an gane maganan ko yawwa to wannan mun samu biyun nan sun zauna ko don Allah a rike su ko ku san wani abu ba hatta yara a gida fa ku sa su san wannan abun fa ku sa su sani aina Allah fi sama ina Allah yake Allahu fi sama Allah yana sama ga yama danka tun ya ji a kunninki in ya ji a kunninki duk duniya ba mai zuwa da kanzan ku rage dauke shi akan tauhidi in ko kika bar shi ya shiga can inda ake hallelujah in Jesus name kika kai shi can missionary schools suka wanke tunanin shi to ya sai ya fara debate da ke wallahi sai fara debate da ke garin zariya wani yaro sun dawo daga america karamin yaro ko sun abin nan yaron ya zo mahaifinsa ke masa magana sai daddy don't be stupid haka ce mahaifin ima kakka zama dolo mana baba ya ce yara da wuta kalmi zai kwala mai sai sauran suka ce no easy easy easy ka saurara ka ai shawara ya baka kakkai sakarce da fa ke gaya ma uba wannan tunda zaka kwada mai mari ya habo ya san cewa ba haka ake ba an fahimci wannan to kaga rashin sanin tauhidi shine wannan kuma iyayen ba su koyar da yayin tauhidi ba su kansu ba za su girmama su ba in ma ba ku sani ba ku san wannan duk wanda bai koya mai yayin shi girmama Allah da addini ba to shi ma ba za su girmama shi ba ana fahimta ko to mu je nauke ce amma tauhidul asma was sifat agumin da ya shafi tauhidin sunayen Allah da siffofinsa nan ne nan ne za mu tashi na'am Abin da ake so ka rike wanda shi kuma in ka samu ka tsira shine al-imanu bi kulli ma warada fil qur'anil karim kai imani ka yadda da duk wani abu da yazo a cikin alqur'ani mai girma ana ji ko awul ahadith sahiha ko wani abin da yazo a cikin hadisai ingantattu min asma'illahi wanda suka zo suka sanya ma Allah suna wa sifatihi da siffofinsa kamar me Allah mun dazu mun kawo na Qur'ani ulidullaha aw idur rahman ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna wani wuri yace huwa Allahu al-khaliq huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ku alimul ghaibi wa shahadati huwa ar-rahmanur rahim diye ta kawowa to hadisi fa Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tasubbu dahar kada ku zagi zamani ko lokaci a baya kun ta cewa buhariya buhariya kun ga kuna ta kuskure ba ruwan malam buhari ko ba haka ba ne babu hari ma saura kwana talatin da ya koma gidan shanin shekyale ku ku ta najeriyan ku dattijan arziki Allah ya fi kurakurai to saboda haka anan suwa sai ce inna Allah huwa dahab Allah shine zamani shine lokaci haka nan ba a zagin zazzabi kamar yadda Allah sallallahu alaihi hana ko to wannan ka yadda cewa ba a rada ma Allah suna kamar yadda na faɗa sai sunan da ya kawo a Qur'ani ko hadisi ingantacce wa ithbatu halillahi wahdahu kuma a tabbatar da sunan ga Allah shi shi kadai alal wajhi la'iq a bisa fuskan da ya dace Allahiku bihi wanda ya dace da Allah yanzu ka taba jin wani mai suna Allah tunda kake Allah da kanshi ma ce hal ta'lamu lahu samiyya kai ka taba jin mara kunyan da yace shi Allah ne ya sa mu kanshi suna Allah in ma wani zai karambani ya gwada wallahi in biya sabon ranar nan kan ta faɗi shi an ɗauke shi wani ya fito ya gwada ya ce sunan shi Allah to sai kaga ɗayan biyu ko a ɗauke shi ya mutu ko a bar shi a duniya ya walakanta ya tara makan shi ƙarin azabar lahira sannan a kashe shi eh abin da zai faru kenan Allah ce hal ta'lamu lahu samia ba wani mai suna irin na Allah ba ko mai sa makansa sunan Allah to ana sa ma Allah sunaye ne ko siffofin da suka dace da shi min gairi tahrifin ba tare da karkatar da su ba Allah yana faɗo su siffofinsa daga ciki ya ce yana da hannu laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim wa atabahum fathan qariba a gaba Allah ya ce yadullahi fawqa aydihim hannun Allah yana sama da hannunsu to kar ka zo da at-tahrif karkatarwa ma ma'anar tahrif in ka samu mu'tazila sai ce ai yadullahi ma'ana quwwatillahi karfin Allah wa ya gaya maka in Allah ya ce yana da hannu wani ya isa ya ce bai da shi ne to amma biduni tahrif kaka karkatar da ma'anan Allah ya ce yana da hannu yana da hannu an fahimci maganan Allah ya ce yana da diddigi yana da diddigi ya ce zai ta zuba mutane a wutaran alkiyama a ƙarshe har sai ya sa diddigensu a wutan wuta za ta ce kat kat kat da girmanka da jalalanka ya isa na cika haka daga na an gama shiga wuta hadisi ne ingantacce an gane to Allah ya faɗi wannan Allah ya ce yana da rayuwa rayuwarsa irin tamu ce la awwalun bil ibtida wa akhirun bil intiha haka imamu tahawi ya faɗa duk wanda yazo ya tadda shi ne kuma kowa zai tafi ya bar kuma bai da ƙarshe dan shi wal awwal wal akhir wal zahir wal batin kaga kai ko baka da wannan sifar to baya halasta ka siffanta shi ga wannan shi yasa zamu ji hujja a gaba inda ya kore dukkanin waɗannan amma mu rike ma'anan at-tahrif karkatar da ma'ana wala ta'til ko a kore a ce a'a ya za a ce muna ji Allah na ji hal atala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura Allah ce inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu mene sami'an yana ji basiran yana gani Allah ce dan adam na ji yana gani a gaba kuma zamu karanta laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami' al-basir Allah ce shi ma yana ji yana gani to kai ba kauyen ina ne a farkon ayan muka ji Allah ce laysa kamithlihi shay'un ba babu kamansa dan ka gane jinka ba irin jinsa bane ganinka ba irin ganinsa bane duk jinka akwai rauni yanzu daga gate din nan ana magana na makarantar nan ba mu sanin me ake cewa har sai an zo an faɗa mana ko kila wani ya tara hanya da motan shi ka zo a ce da Allah wani yana ta dan surute a waje ya ce mai mota zo ya kawar kaga duk abin da yake ta faɗa mu ba mu sani ba amma shi Allah madaukakin sarki har da abin da baka faɗa ba yake ranka ya sani alimun bi zati sudur an fahimci wannan ko to ba a karkatar a kore cewa Allah yana da suna kaza ko sifa kaza wala takyifin kuma ba a cewa ai hannun Allah iri kaza ne kamar irin hannunka mai kashi da tsoka da jini a'a shi yasa ko kwatance da kai wa mutane na cewa Allah na da hannu kar ma ka daga hannunka an fahimci magana dan kar ma su tunanin ko irin naka hannun ne ko da yara ne to ba a kamantawa wala tamthil ko a kwatanta a kwatanta asalin wato sunan ko siffa ta Allah wannan kuwa rashin karkatarwan da rashin korewan da rashin kamantawan da rashin misaltawan amalan bi qaulihi ta'ala dukkan su karkashin yin aiki ne da fadin Allah ta'ala da ce qul huwallahu ahad kace shine Allah al-ahad ba a kiran abu a ce ahad face abin da bai da kishiya wanda ke da sauran yan uwa wahid ake ce masa ina ce wahid akwai ithna thalatha arba khamsa sitta sab'a thamaniya an fahimta amma ahad bai da na biyu ba za ka iya kawo jam'insa ba mufrad ne shi shi kadai tilo an gane ko sannan kuma bai da ci gaba ahad din dai ahad ne shi yasa bilal bin rabah sanda za a kashi janda ake azabtar da shi da ya zo me yake faɗa musu yake cewa ahadun ahad haka yake ahadun ahad ma'ana shi kadai ne naku ba kowa bane tun bai iya kalmar shahada yake cewa Allah ne dai shi kadai nakun ba alloli bane su sun san ma'anan abin da yake faɗa to saboda haka Allah ya ce Allahu Allahu as-samad Allah shine wanda ake nufatan sa da manyan bukatu ballantana kanana duk girman matsala a wurinka ne babba in ta je wurin Allah ta tashi daga matsala duk girman bukata a wurinka ne yake da girma in ya je gaban Allah karami ne duk yawan abin da kake nema wani yana ɗawafi ya ce min da Allah shi in taya shi fa yana roƙo Allah tiriliyan ko sittin ne o tiriliyan talatin tiriliyan talatin ba dubu ba ba miliyan ba ba biliyan ba tiriliyan tiriliyan guda talatin yake nema ko bolla da gaske yake ta roƙa a dawafi har yana zufa na ce oh ba kano kenan aboki na ne na ce mai kai yanzu tiriliyan talatin za ka iya jure ma hisabinsu kuwa to ya zo ɗaki muna madina ya tafi harami sai haɗu da wani barista suna gaisuwa barista ya ce mai da Allah sa haɗu bayan ya gama umara yanzu ya shigo da zafi ne bukatun da ya zo nema ba ba zai iya hira da kuwa ba addu'a zai tafi bukatu ya ce me kake nema duk kuɗin da kai da kuɗi ne barista ne ya ce wallahi so yake sayan da zai shiga rauda shi zai je roki Allah tiriliyan sittin ne in ji ko ke ma kin ce au malama malama Fatima shi ne sai wuce ɗaki ya ce mun malar na ga wanda ya nuna mun nina wasan yara ne ya ce malar shi akwai wanda ya fi ni buri a duniya to ni duniya ma ban so aljanna zan je nema kawai tun da akwai wanda ya fi ni ya ce a shi bai tsammanin wani zai zai fi shi buri ba ai ɗan adam ba abin da ke cike burinsa sai kasan kabari alhakumut takasur hatta zurtumul maqabir shikenan san alfahari da tara dukiya ya shagaltar da ku ba ku tsaya kun bauta ba sai ku ji ana ku toshe can ku toshe nan yanzu abin da ya sa muka makara dauran nan jana'iza muka ci jana'iza ne maimuna sa'an mu ce yarinyar malama rakiya ruqayya kusa malama ruqayya eh ta SMC kun san ta yarta babban yarta taros maimuna taros yanzu nan muka yi mata sallah bakin kasuwa yanzu nan bayan la'asar ina ga yanzu aka ba gama rufe ta a kabari ba saboda karatu ya sa muka dawo to kaga abin da ke faruwa kenan sai dai ka ji ana miƙo ƙasa ta kwana italian bet an maida ta kan turbaya sai ne sai ne shi kenan ba abin da zai canja ba abin da zai canja an fahimta eh na faɗi rasuwan saboda ina so ku wakilce mu kudan sa lokaci a je a yi mata ta'aziyya zan je ni ma amma dai a madadin majalisin nan ina so a je mata ta'aziyya kuma a rubuta takaddan ta'aziyya a rubuce za mu ba da laitahedat a kai mata an fahimta ko karkashin mu'ab bin jabal saboda duk inda ka game da awa ko baka ganin sha inda kake dan uwanka ne duk wanda ke kira zuwa ga Allah dan uwanka ne an fahimta ko yawwa Allah ya gafarta mata Allah kyautata makwancinta to Allahu samad Allah shine wanda ake nufatarsa da manyan bukatu ba sai an yi maganar kananu ba ko ba haka bane a mu babba abin da muke nema wurin Allah aljanna da yardan Allah kun fahimta Allahumma ridaka wal janna shikenan Allah ka yarda da mu Allah ka bamu aljanna din mai hankali bai da addu'a da ta wuce wannan saboda duk wanda Allah ya bashi aljanna ba zai wulakanta ba kun fahimta ko a nan duniyan zaka iya kawo mutum daya wanda Allah ya yarda da shi kuma ya wulakanta ba za ka iya ba za ka iya ba mutum daya wanda Allah ya yarda da shi sai dai ka ce ya wahala wannan kuma ba ba shine mizani ba in takunu ta'lamuna fa innakum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min Allah ma la yarju in kuna jin radadi suna ji in liman ya rashin ciwon kai zai ji zafi a kan shi in fasto ya ciwo zai ji zafi ko ba haka bane bambancin tarjuna min Allah ma la yarju kuna fatan wani abu a wurin Allah ne su ba su fata shine aljanna to duk wanda ya samu yardan Allah ya samu aljanna ya ci nasara an fahimta eh Allah ka sa muna da rabo dan tsarkin sunayenka lam yalid Allah bai haifa ba walam yulad ba haife shi ba an gane ko wannan me yake nuna mana shine zamu zo tafsirin kisar suwar ai ko da muka ce insha Allah bai haifa ba ba haife shi ba kenan yana gaya maka baka da wata alaka da shi sai ta da'a ka bi shi ka samu mutum ya ƙi bin shi ya halaka shi kenan walam ya kullaku kufuwan ahadun kuma bai da wani wanda ya sai zama sa'a kini a gare shi wanda zai iya irin abin da yake yi ko ya zamto ya isa ai tarayya da shi kamansa suratul ikhlas wa qawluhu da kuma fadin Allah da yace laisa kamithlihi shay'un Allah bai da babu wani abu da ya kama da Allah kun ga zai faɗi sufofinsa ne fa a gaba da sunayensa amma sai fara kora kamanceceniyansa da duk wani abu saboda ka gane abin da za a faɗa a gaban ba irin naka ba ne shi yasa sai aka fara korewa aida sai a ce huwa sami'ul basir wa laysa kamithlihi shay kun fahimta amma sai aka kawo bil hasri dan a iyakance ka sani laysa kamithlihi shay babu ba wanda ya kama da Allah amma wa huwa sami' Allah shi mai ji ne al basir kuma Allah mai gani ne malai ce qad ja'alaha ba'du ahli al-ilm naw'ain ma'abota ilimi sun maida wannan nau'in tauhidin ya zanto nau'i biyu wa adkhala tauhid al-asma was sifat ta yanda suka shigar da tauhidin sunayen Allah da siffofinsa fi tauhidin rububiyya cikin tauhidin rububiyya kuna da wannan wa qad adkhala asma sifat fi tauhidin rububiyya ko sai malam yace wala mushahhata fi dalika kuma babu mushahhata ay wala munaqashata fi dalika babu wani dogon tattaunawa da tada jijiyan wuya akan shikar da tauhidil asma wa sifat cikin tauhidin rububiyya babu wani abun tsayawa sai an ta dogon tattaunawa li anna al maqsuda wadihun dan abin da ake nufi a fili yake cewa Allah ke aikace aikace shike halitta duk abu ne wanda tauhidin rububiyya da tauhidin asma wa sifat din duk suna tabbatar da haka fi kila taqsimai ne a cikin dukkanin karkasuwan guda biyu da akarkasan guda biyu da aka yi na tauhidin da asma wa sifat din kun gane ma'ana su malaman sun dauki tauhidin rububiyya da asma wa sifat a matsayin kaso daya tauhidin uluhiyya da tsayan kaso din saboda suna ganin duk abin da tauhidin asma wa sifat ya zo da shi yana cikin tauhidin rububiyya kuma wannan daidai ne to za abin da ya saura kaɗan mu ƙara fahimta shine wani zai iya zuwa ce ka ji karambanannu yan izala ta ina kuka samu karkasuwan tauhidi inda gaske ne za a iya samu haka ko ba za a samu ba lokacin da muke university wata ta taɓa zuwa ta ce da ni lokacin muna da wani ƙur'anin reciters forum Sheikh Jafar Mahmud Adam shi ya shi ya asasa mana wannan forum din Malam Abdullahi Abubakar Lamido na Gombe shine farkon chairman din akwai Mal Rabiu Tofa shine na biyu ni kuma Allah ya sa ni ne na uku har Malam Jafar ya rasu lokacin ina kan abin nan din an fahimta ko so wannan yasa astaghfirullah bayan rasuwan shi akwai wanda ya rike dan mun bar biyu ke sanda ya rasu to shine sai wani zai iya cewa ya haka ya ka samu karkasuwan tauhidi in ka shiga ƙur'ani duk kusan ayin da za ka kawo sai kaga sun raba tauhidi gida uku amma waɗanda za su fito maka da shi a sarari sosai faɗin Allah ta'ala da ya ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma Allah shine ubangijin sammai da kasai da abin da ke tsakanin su wannan wani nau'in tauhidi ne anan Allah shine rabbu wanda ya halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakanin su a wani aji za mu sa cikin tauhidi ukun nan rububiyya fa'budhu wastabir li ibadatihi ku bauta mishi ku yi haƙuri wurin bautansa uluhiyya kun gane ko hal ta'lamu lahu samiyya ka taba jin wani mai suna Allah asma was sifat kun fanci magana shikenan an raba gaddama ba sauran rikici in zaka ce babu su to sai ka fara rushe wannan aya kuma ka san dai kana da hankalinka ba za ka rushe aya ba ina fata mun fahimci wannan to wannan shine abin da malai kawo anan da haka dai wannan darasin yayi bayani akan abin da ya rataye ne da karkasuwan tauhidi gida uku wanda shine Allah ta'ala ya halice mu saboda shi kuma ya samar da mu dan mu bauta masa mu tabbatar da waɗannan abubuwa da muka fara na karkasuwan tauhidi kuma nassoshi na alqur'ani da sunna sun tabbatar da wannan a takaice mun fahimci tauhidin rububiyya tauhidin uluhiyya tauhidin asma was sifat dukkanin su mun fahimci waɗannan kuma wannan haɗu kaskasuwan mun same su mun fahimce su a cikin ayoyi da alkur'ani gaba ɗaya ko da Allah ce Allahu ladhi khalaqa sab'a samawatin Allah shine wanda ya halice sammai guda bakwai wa min al-ardi mithlahunna da kuma kasai kwatankwacin su haka yatanazzalu al-amru bainahunna yana sassaukar da al'amura a tsakanin su li ta'lamu dan ku mutane ku sani cewa anna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan dukkan komai wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma Allah shi mai ilimi ne akan dukkanin komai ina fata mun gane wannan dan haka dai ina ga abin da ya kamata mu samu a cikin tauhidin rububiyya da uluhiyya da al-asma was sifat sun fito sai wane ne gaba wa aksama wa samu shirk ko aksama wa samu shirki talafatun sai karkasuwan shirka ita kuma ta karkasu in jimalan kashi nawa kashi uku kenan kowace tauhidin can kamar yadda aka yi ma tauhidi karkasuwa uku to shi ma shirka ta samu karkasuwa zuwa na zuwa gida uku na farkon su malam ya ce shirkun akbar haka ne akwai shirka mafi girma wa shirkun asgar da shirka mafi kankanta wa shirkun khafi akwai kuma shirka boyayyen shirka an rike? fa shirkul akbar babban shirka shirka mafi girma ita ce mafi girman matsala domin ita yujibu habutal amali tana wajabta tana tirsasa lalacewan aiki din mai yin ta ayyukansa suna lalacewa walau ashrakta la yahbatanna amaluka haka Allah ya faɗa eh inda a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ake magana kansa da a ce za ka yi shirka to da Allah ya lalata ayyukanka wanda ake magana da shi dinnan Allah ta'ala san cewa ba zai shirka ba don Allah ce da shi inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka sai ce a gaba mene wa yahdiyaka siratan mustaqima Allah ya san kai shiryayye ne ba ka taba bata ba ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan sai ayan ta nuna an tauna tsakuwa ne don aya ta ji tsoro an nuna ma zakara wuka me ake nufi al-mukhatibu huwa annabi sallallahu alaihi wa sallam lakin al-murad ummatahu da shi ake magana amma al'ummarsa ake nufi don Allah ya sa al'ummarsa za su yi shirka za a samu waɗanda za su yi shirka a cikin al'ummarsa shi yasa ko da aka ce ghairul maghdubi alaihim wala dallin yahuda da nasara wanda zai ce me yasa za ka kawo maganar Yahuda da Nasara alqur'ani saboda la tattabi'unna sunana man kana qablakum wasu za su zo sai sun bi Yahuda da Nasara wani yana ganin ya zo musuluncin nan ne mustaqilli da za a ba shi zaɓi ba zai musulunci ba akwai musulman da suke haka za ka fahimci haka ta yadda suke jibintan kafirci da kafirai suna kyala musulunci da musulmai ina fata an fahimci wannan so don haka wannan karkasuwan shirkan babban shirka tana lalata ayyuka daga cikin illolinta ma har gado tana haramtawa kuma tana haramta aima mutum sallah kuma ba a rufe shi a makabartan musulmi duk wanda ya mutu yana shirka da Allah babu gado tsakaninsa da wancan annabi nuhu alaihi salam ɗansa shirka yayi Allah ta'ala ya balle shi daga jikin annabi nuhu kuma ya gaya ma annabi nuhu ba ma shi bai cikin ahalinsa yace innahu innahu amal innahu laysa innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih haka yace da shi ba mutum nagari bane dangantakar da take haduwa mafi karfi tace dangantaka ta imani to wannan babban shirkan yana lalata ayyuka wal khuluda fin nari mala yace kuma yana dawwamar da mutum a wuta Allah ka tsare mu da shiga wuta ballanta ai maganan dawwama ko rashin sa ana ganewa ko wannan dawaman liman mata alaihi ga wanda ya mutu a kanta ne duk wanda ya mutu yana mafi babban shirka to zai dawama a wuta kama kala ta'ala kama inda Allah madaukakin sarki da kansa yace walau ashraku inda a ce za su yi shirka suwa ne annabawa fa in ka karanta zaka gani cikin suratul an'am annabawa ne Allah ya jero yace ulaika allazina hadahumullah fabihudahum muqtadi waɗannan su ne wanda Allah ya shiryar da su kuma da irin shiriyarsu kuma ku koyi to sai Allah ta'ala ya ce walau ashraku kun ga duk matsayin annabawan nan da manzanni yau da za su haɗa ni Allah da wani a cikin bauta la habita anhum ma kanu ya'malun to da sai na lalata ayyukansu gaba ɗaya ai malam ba wai shirka ga Allah ba kun ga saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam kadai wallahi yana jefa mutum a wutan jahannama wallahi Allah ta'ala ya faɗa ya ce falyahdari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibakum fitnatun aw yusibakum azabun alim idan mutum zai jimri saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam a ce Allah ya ce ya ki bari mutum na saban Allah ayi nasiha ya ce kabarinka daban nawa daban gaskiya ne amma ana ji maka tsoron azaban Allah ne dan jikinka ba zai dauka ba wallahi wallahi ba za ki iya jurewa ba Allah ya ce an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim wata fitina tana iya shafan su al-imam ibnu kasir ya ce wannan fitina ita ce bid'a sai mutun ya zama tantirin dan bid'a kun san sharrin bid'a mai yin tafa yana ganin ahlus sunna batacce ne shi bai tunanin ya tuba gani yake bauta yake yi amma shi kaga mashayin zina giya ko mazinaci ya san laifi yake har boyewa yake yi kuma da za a ce za a yafi zai tuba a yafe mai zai ji daɗi amma shi dan bid'a gani yake kai ba daidai ma kake ba shi annabi ma gyara yake cin masa saboda duk wanda zai ce ga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a aji a dauke nashi to ai yana nuna na Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai akwai tawaya kenan shine magana Imam Malik abin da ya faɗa kenan Allah ya ji kansa da rahama ce ba a taɓa iya raya wata bid'a sai an kashe sunna a yanzu ba bayan la'asar muke ba ko ba haka bane yanzu karya zaka ta duwa yau wasu na nan wazifa suke ta yi a masallatai annabi ya sa su mai annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sa'atul ijaba ce wannan lokaci yanzu da muke ciki ko dai ka rinka ambatan Allah ne wanda darasin ne yana cikin ambatan Allah ko kai ta ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati kuma salatin nan ba a ce ka taru sai kun yi ku tare gaba ɗaya a la ilaha illallah lala ai ba na konan sumfurin daga annabi sallallahu alaihi wasallam da yaji sahabbai suna tafiya suna daga murya a cikin tafiya suna kabbari suna ambatan Allah yace kai ku sausauta ma kawunan ku ku tausaya ma kanku wanda kuke kira ba kurma bane ba bebe bane yana kusanci da ku kuma yana jin ku da ilimin sa an gane ku to wannan ita ce sunna so dan haka nan Allah ta'ala ce inda su shirka sai ya bata ayyukan su kenan inda wata al'umma ta zo ta shirka shi kenan mun faɗa hatta saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa Allah ya lalata ayyukan mutum daga cikin saba masar akwai ana karanta hadisin sa ka zo ka daga murya sautin ka ya wuce na wanda ke karanta hadisin in ba lalura ta saba menene lalura kila malamin da ke karantawa muryarsa ba ta isa kuma babu amsa kuwa na microphone ko wani abu kuma mutane sun yi yawa in ya faɗa kai ma sai wani ya ɗaga murya wasu su ji don su rubuta su ma su ji wannan ba laifi ba ne amma ana karanta hadisi ka zo ka sa kiɗa ko ka zo ka rinka surutu a majalisi malami na karanta hadisi kana ta hira a wuri har kana ɗaga muryar ka tafi na malamin da ke karanta hadisin wallahi Allah zai iya lalata azumin ramadanan ka da aikin hajinka ba ni na faɗa ba suratul hujurat يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجحروا له بالقول كجاهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يا قوة أنك قسكي إيماني الله كركو لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي kada annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ku rinka daga muryanku ta fitasa wala tajharu lahu bil qawli karka rinka magana da shi kamar yadda kake da sa'anka in kaga sa'anka za ka ce wala al'amin ya gari lafiya ya ba za ka yi manon sulasulan nan ba ka ce ya nabi Allah ya rasulallah idan ne ka za ya Allah zai yi kamar yadda abu tsalha yi a hadisinsa na waccan gonan tasa bai ruha ko ya ce ya rasulallah ya manzan Allah yanzu Allah ne ke cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun Allah ne ke ce mana ba za mu samu shiga aljanna ba sai mun ciyar daga abin da muke so? Allah ke neman wannan a wurinmu mu Allah ke so ya gwada ya ga gaskiyar imaninmu? Allah sulasu ya ce gaskiya ne haka Allah ya faɗa. Sai ce to ga gona na nan lambuna mai suna bai ruha. Wannan lambun tana da ‘ya'yan marmari na inuwa masu daɗi, ga inuwa ga ‘ya'yan marmari, ruwan cikinta ruwa ne wanda bai da zartsi yana da daɗin ɗanɗano. ya ce ma'anar sulasallan gatanan na baka ka sa ta duk inda Allah ya nuna maka ka ya dace gatanan ka yi biyan da ka so da ita wanda Allah sulasallai ya ce Allah ya magonanka da dukiyanka albarka riƙe gonanka je ka ba ɗan uwanka na jini ɗan uwanka talakawa wanda zumunci ya haɗa ku je ka san musu ka raba musu za ka samu ladan da ka so a wuri na san da za ka bani kuma za a baka ladan wanda ya zumunci an fahimta to kaga ashe ba a kirga mutum a matsayin mai arziki idan yana da wadata ƴan uwanshi suna wahala an gane da nassin wannan hadisin ba arziki bane akwai masu kuɗi da yawa amma masu arziki ƴan kaɗan ne ban san ko kun gane ba mai arziki shine wanda ya sa dukiyarsa inda Allah yake so kuma wannan abin ba tarin kuɗi ke sa iya ba zuciya ne in zuciya na da kyau shine zaka ga gutsaracen tsomacen gutsaracen tsomacen kai ma ran da Allah zai sa gutsara mana ka kila kana kabari kana kabari da malai Ibrahim Shehu wani a wurin nan da na sa shi ya faɗa muku abinda muka sha gani sai alfarman mahaifinsa da ya ci a rayuwarsa mahaifinsa ya rasu bai ma da wayan kirki shi to amma sau da yawa za mu je wuri wani bai san shi ba bai taba yana ganin takarda da sunan shi jiki sai ce kai dan gidan shehu lawal giwani ce eh to duk abin da yake nema sai an mishi shi wallahi alazim akwai office din da muka je lokacin muna rijistar makarantu yana shehu giwa academy ina alfaruk islamic academy muna shiga ofishin wani da ya gani ogan gaba ɗaya ɗaukar takarda ya tashi ya fito ya maki masa magana yana kwalla yana kwalla ya je abin da ya kamata yi yadda ya ce ubanka yi min abin da haƙun mutu ba zan iya biyan shi ba don haka ni kuma alfarma ta sayin da ƙarfi na ya ƙare yana kabari Allah ji kansa da rahama Allah ya gafarta mu da tashau lawal giwa to kaga wannan arziki ne arziki ne arziki ne so irin wannan shine abin da ake so mutum musulmi ya zamto yana da shi muna magana akan saba ma Allah da daga murya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan alfarman ta rashin daga murya ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce an tabata amalukum sai Allah ya lalata ayyukan ku antum la tashurun alhalin ba ku sani ba Thabit bin Qais sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ayan ta sauka aka neme shi aka rasa cikin masallaci yana sallah ana ganin shi aka zo ba a ganin sa me ke faruwa yace ya ji aya ta sauka yana jin tsoron kada Allah ya lalata ayyukansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a banda kai ai kai jahariyar saut Allah ya baka murya ne babba ba da gangar kake yi ba yanayin halittar da Allah ya maka kenan na murya saboda haka kai baka cikin waɗanda Allah yake magana a game da su ina fata an fahimci wannan to kaga bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar radiyallahu anhu ya zo wucewa ya ji wani yana daga murya a wurin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam sai masa ishara ya ce kai zo nan suna zuwa sai ce ku taho suna zuwa ce ku mutanen ina ne sai suka faɗi inda suke yace ku ƴan Madina ne suka ce a'a mun zo ne daga ina kuke suka ce wuri kaza ce to wallahi kun ci sa'a da sai ne muku wani irin bulala wanda sai an zo an rinka gaishe ku wa ya gaya muku ana daga sauti a wannan mai gida na wurin kun fahimci magana wa ya gaya muku oga da kansa ana masa haka sallallahu alaihi wasallam ke sa an ka ziyarce shi ziyaran ta gaskiya da ka kalli wurin zaka ji zuciyarka ta tsinki zaka ji zafin ina ma da an ga juna kun fahimta amma kana fuskantar bakiya ka ce ma ranka zaka san ka bar mabiya abin da aka faɗa kenan wallahi kai ma Abubakar da Umar ka san kai musallama ka ce jazakallahu an ummati Muhammadin khairal jaza kana juyawa ka ce to Allah ka sa Umar da Abubakar ra alkiyama su san sun bar baya za mu je mu rayu kan abin da suka rayu har sai numfashinmu ya tsinki shi ne amfanin ziyara ka roƙa musu rahamar Allah ka roƙa musu yadda ka ƙara musu addu'a kan addu'an da Allah ya yi musu ta rahama sannan kuma ka ga iyayen kamala ka ga ogannin masu gidan wanda kake ɗaukan samfarin rayuwa daga gare su ka san mu sahabbai su ne madubinmu wanda ba zai bi hanyar sahabbai ba ba gidaje ne ɗan ƙauye asalin wanda ke da stupidity mentality kenan ba gidaje number one shi ne wanda bai koyi da sahabbai kun fahimta me yasa saboda sun shaƙi numfashin wahayi malam eh sun shaƙi numfashi na wahayi to ko har mata su bar duniya ba za su iya ƙara haihuwar 'ya'ya kamar su ba wallahi wallahi al'azim shi yasa wai kai abu to yanzu ma an daina ce mausazi yan kauye da me za a mausazi gori yanzu babu ai yanzu an daina sai dai mu mi kuma ba ma yi amma da ya halarsa ai gori mu za mu yi musu da gori halal ne wallahi muka fara ma ɗan duniya da gayu gori wallahi sai sun kasa shiga gari wallahi sai sun kasa to me za a yi mana gorin da shi yanzu me shi dama da me suke alfahari eh ko ba an boko yanzu ko a nan wurin ina hangen medical doctor ana to me ya saura nan gaba za mu zo mu yi asibitinmu matsalan masu kudinmu ne marowata marowata kuma sai sun shiga kabari su ta nadama wallahi yanzu nan kai malam da za mu zo mu yi wani asibiti makarantar nan mu miƙa ta hawa uku mi hall mi komai mu ɗaga studio mu mun gama da communication sai mu yi gaba sauran asibiti eh sai mu tafi asibiti mu je wani filin mu share ni asibitin mu gangariya wallahi mu nemi musulmi kadai musulmi zalla kuma wallahi zaka ga professionalism na ƙarshe wallahi zaka ga mazaje fitattu masu imani kuma za su yi operation da bismillah su dinke da bismillah in rai zai fita a mutu da shahada shikenan shikenan amin ya Allah in Allah da ba za mu mutu ba sai Allah ya cika mana wannan burin in Allah da ba za mu mutu ba in Allah ya yadda sai mun bar wannan a matsayin legacy da yaddan Allah insha Allah suna neman duniya mun Allah da za mu nemi yardan Allah duk wanda zai bada dukiyar shi kansa yayi ma ba mu yayi ma ba wanda ma ya hana dukiyar ta sai ya rike saufa ya tillahu bi qaumi eh mu ba mu jiran ma wasu su ba mu Allah muke riko mu ya ba mu mubada Allah ba mu jiran wani malam Allah ka buɗa mana mu sa jinin mu da ran mu da dukiyar mu dukkan waɗannan Allah ka sa duk su tafi ta hanyar addinin ka abin da muke nema ke ita ce hutu ita ce rahama inda Allah ya so na abu ya fi addini to da shi za a ba Annabi sallallahu alaihi wasallam amma wallahi tunda kuka an bashi sunna ku rike sunna wallahi ku rike sunna ba rikici ba hayaniya ba zage-zage shi yasa mu duk auna fara mu ce ga littafi illa iyaka an zo littafin ka ce mun yi kuskure kaza to gyara mana ai mu ba masu mu dalibai ne ba malamai ba in ka zo da gyara za mu aje kuskuren mu dauki gyaran ka me a ciki ba wani aibi bane idan har baban mu Malam Abubakar Mahmud Gumi zai ce gyara kuskure bai bashi wahala to ina ga kuma wanda ba shi ba a yau ba ni matsala in kuma daidai ne mun gode ma Allah za mu rayu akan shari'a ko ba haka bane Allah ya taimake mu sai malai ce wa qala subhanahu ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufr nan ne kuwa baya halasta ga wanda yake mushriki wato da suraya masallatai alhalin suna masu shira da tabbatar da cewa akwai kafirci a tare da su ulaika habitat a'maluhum waɗannan su ne da Allah ya lalata ayyukansu wa fin narihum khalidun kuma a wuta su masu dawwama ne mala ya ce wa amma man mata alaihi kaga wanda ya mutu akan shirka falan yughfara lahu Allah ba zai taba gafarta masa ba wal jannatu alaihin haramun aljanna kuma haramu ce a gare shi kama qala subhanahu azza wa jalla kama qala Allah azza wa jalla kamar inda Allah mai girma da daukaka ya faɗa ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafarta ma da dai wanda ya hada shi da wani a cikin bauta wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafarta abinda bai kai haka ba shi ma ga wanda ya ga dama wa qala subhanahu Allah daukin sarki yace innahu man yushrik billahi sanu dai lalle dukkan wanda yayi shirka da Allah faqad harrama Allahu alaihi aljannata haqiqa Allah ya haramta masa shiga aljanna wa ma'awahu matattaransa makomansa matsuguninsa kuwa annaru ita ce gidan wuta Allah ka tsare mu wa malil zalimin min ansar lallai kuma tabbas azalimai ba su da wani mataimaki da zai iya fitar da su daga azaban wuta kaga ya nuna shirka kafirci ne kenan malai ce wa min anwa'ihi yana daga cikin nau'ukan babban shirka du'aul amwat mutum ya rinka kiran matattu yana roƙon su wannan kam har yanzu ana yi lokacin jiya yi to ya hakuri mu samu saura minti biyu ana ya kai cika to to ninci ɗayan ya ishe ni du'aul amwat wato kiran matattu wal asnami da gumaka wal istighathatu bihim da neman agaji da su wan nadr da kuma bakance lahum da su wadhabhu lahum da yin yanka domin su wa nahwi dalika da makamancin wannan to mu juya din nake ga sai mu samu